بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عنده كاغا من زونا
والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق وظن بعضهم أن هذا إجماع كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع فهذا كان أصل الإرجاء كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشرع والقدر جميعا فلما كان هذا أصلهم ساروا حزبين قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقينا أن, أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان وإذا زال بعضه زال جميعه لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذا, إذ إذا كان ليس معهم من الإيمان شيء وقالت المرجعة وقالت المرجعة مقتصدهم مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار بل يخرجون منها كما تواترت بذلك الأحاديث وعلمنا بالكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأئمة أنهم ليسوا كفارا مرتدين فإن الكتاب قد أمر بقطع يد السارق لا بقتله وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين لوجب قتلهم وبهذا لوجب قتلهم وبهذا ظهر للمعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا جائزة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي بتالك البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا الرجال الزاكي a wannan yammaci na litinin daren talata yau muna shida ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan shida miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurqan bayan alhaƙi wal butlan wallafar شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونشين درس مناسبة عند أكو أتكين وانا للتافي عند ما لا يكي مغانا أكل إيماني mai ake nufi da imani kuma wane ne momini kuma wane ne mai cikakken imani wane ne mai ragaggen imani ko mai raunin imani to yana kawo mazhabobi da ɗariƙu na wasu waɗanda suka danganci zuwa ga musulunci da kuma irin yadda suka fahimci imani yana magana akan mazhabar jami'a da almurji'a da mazhabar khawarij da mu'tazila malam yace wal aslu alladhi minhu nasha'a an-niza'u tushen da tanan ne aka samu sabani اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق ƙudurcewar wanda ya ƙudurce cewa duk wanda yake mumini to ba za a samu wani abu na kafirci ko munafici tare da shi ba wa zanna ba'dhum anna hadha ijma'un wasu daga ciki ma suka yi zaton wannan ijma'i ne na dukkan musulmi كما ذكر الأشعري كبر يد أشعري أبو الحسن الأشعري يأنبت أن هذا إجماع شوى وأن إجمائني wanda kuma ba haka bane kamar yadda muka yi bayani a wancan karatun cewa mumini za a iya samun sa da wani abu na saban Allah za a iya samun sama da wata halayya daga cikin halayen munafikai amma wannan ba shi zai kore masa imanin sa gaba ɗaya ba ba zai fitar da shi daga mumini wato aslul iman ba zai rabu da shi ba za a kira shi mumini ila iyaka idan yana wasu ayyuka ne na fasikanci a ce masa mumini fasiki wato a kira shi da sunan fasiki amma ba za a kore masa imani gaba ɗaya ba to wannan shine kuma aqidar ahlus sunna ita ce aqidar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama aqidar tabi'ai ita ce aqidar almajiran tabi'ai da sauran limaman shari'a yace fakana fakana hadha asl al-irja wannan shine tushen mazhabar irja mazhabar murji'a wanda suke ganin imani shine furici wato kuduri da harshe da kuma furici da wato kuduri da zuci da kuma furici da harshe kawai idan mutum ya i'tiqadul qalb kuma ya annutqu bil lisan shike na zama mu'mini sauran ayyuka kuma ba sa lissafta shi daga cikin imani dan su a gurinsu imani wani abu ne curarre dunkulalle da ba zai karbu kashe-kashe ba saboda ka babu wani kashe-kashen imani ko dai mutum mumini ne ko ba mumini ba saboda ba sa shigar da ayyuka cikin ma'anar imani to wannan shine asalin inda suka samu matsala shi yasa su a gurinsu dan mutum yana aikata yana aikata saban Allah wannan ba zai hana shi zama mumini mai cikakken imani ba mumininsa kuma ya zama imaninsa ya zama daidai da imanin kowane irin waliyin Allah kowane irin matsayi mutum yake da shi a wurin Allah zai zama imaninsa da wannan fasiki din duk ɗaya ne shine ya kudurce sanin Allah a zuciyarsa kuma ya furta da bakinsa shikenan to wannan shine tushen tushen ra'ayin nasu cewa ba zai yiwu ba a samu imani tare da wani abu sabon Allah a zuciya ba za su haɗu ba don haka shi sabon Allah wani abu ne mai zaman kansa baya da alaka da imaninsa imaninsa yana ne yadda yake shine yasa yace fa kana fa hadha kana asl al-irja kama kana asl al-qadari ajzuhum an al-iman bil-shar'i wal-qadar kamar yadda asalin waɗanda suke da aqida ta qadariyya wanda a baya can mun yi ta karatu akan su da suke cewa dan adam shi yake kirkirawa kansa aikinsa da kansa shi yake halitta aikinsa da kansa babu hannun Allah a cikin duk wani aiki da ɗan adam yake yi saboda suna ganin tabbatar da wannan shine zai tabbatar da Allah adalcinsa idan ba su faɗi haka ba kamar sun ce Allah yana sa mutum ya yi aiki kuma yana kama shi da laifi laifin aikin da ya sa shi ba haka suke kore wato halittar ayyukan bayi khalqu afalil ibad domin sun kasa bambance tsakanin shari'a da kuma kaddara akwai shari'a wato abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta yace ayi masu kyau da waɗanda yace a bari wannan sunan su al-ahkamu shar'iyya hukunce hukunce ne na Allah na shari'a akwai kuma al-ahkamu al-qadariyya al-kauniyya hukuncin Allah subhanahu wata'ala wanda na na kaddara ne wanda anan bawa ba shi da katabus game da abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara sai dai kamar yadda muka ce ubangiji subhanahu wataala da ya halicci dukkan komai mai kyau da mara kyau ya kuma umarci bawa da ya abu mai kyau ya gujewa abu mara kyau to ya bawa bawa zabi man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirce inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura mun nuna masa hanya hanya mai kyau da mara kyau in ma shakiran ko dai ya gode ya bi hanya mai kyau wa in ma kafuran ko ya butulce ya bi hanya mara kyau wanda ya rage zaɓin sa to amma kuma duk abin da zai yi ba zai yi shi ba karkashin wato sai a karkashin mashi'ar Allah ba zai iya yin abin da yafi karfin Allah ba wato ya ce ko Allah yana so ko ba su zai yi kuma abin ya yiwu ba zai yiwu ba da ya Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim sai ce ma tasha'una illa in yasha Allah wanda duk daga cikinku yake so ya miƙe bi hanya tutar to shi kenan sai ya miƙe amma fa ku sani mashi'arku tana ƙarƙashin ta Allah ne abinda ka zaɓa sai ubangiji subhanahu wataala ya hore maka wannan hanyar da ka zaɓa ya baka irada ya baka ƙudura gwargwadon wacce zai baka a matsayinka na ɗan adam amma wannan ba zai sa ka gagari ubangiji ba to wannan shine hada tsakanin shari'a da kaddara to sun gaza fahimtar haka saboda haka sai suke korewa Allah subhanahu wataala ayyukansa sai suke jingina wa kansu ayyukan Allah shi yasa ake cewa alqadariyatu majusu hadhihi al-umma sune majusawan wannan al'umma almajusawa sune suka ce Allah biyu ne akwai Allah na alkhairi akwai kuma na sharri suke jingina wa haske shine shine Allahn alheri duhu kuma shine Allahn sharri ce la tattakhidhu ilahayn isnayn Allah ce kada ku rike alloli guda biyu wato ilahu ilahul khair wanda shine an-nur da kuma ilahu ilahu shar shine az-zulma to kaga su ma anan da suka dangana wa Allah subhanahu wataala ayyuka marasa wato halittar ayyuka masu kyau amma ayyukan marasa kyau sai suka ce su suke yin kayansu to shine anan malamai suka ce to sun kasa bambance tsakanin tsakanin shari'a da kuma kaddara shari'a tana nan abinda Allah subhanahu wataala ya shar'anta ba dole bane a biya baka dama ka bi ko kakka bi rashin bin ka ba yake ba shi ke nuna ka gagari ubangiji ba in ya ga dama ba zai ba zai barka kai kai saban ba to amma tunda dai jarrabawa ce jarrabawa kuma kowa sai an bashi damar sa in ya zama akwai tirsasawa to bata zama jarrabawa ba ta kuma duniya gida ne na jarrabawa to sun kasa fahimtar irin wannan shi yasa su suke kore kaddara suke cewa Allah subhanahu wataala bai halicci ayyukan bayansa ba bayansa su suke halitta ayyukan su Allah kuma da cewa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku shi ya halicci abubuwan da kuke aikatawa don haka duk halittar Allah ne ce Allahu khaliqu kulli shay komai da ka sani kowane abu wanda sunansa shay to Allah subhanahu wataala shine mahaliccin sa to shine yace falamma kana hadha aslahum saru hizbaini hadha anan tana komawa zuwa ga ga maganar farko da yake ba wannan magana ta kaddara ba maganar farko da yake itiqadu man i'taqada anna man kana mu'minan lam yakun ma'ahu shay'un min al-kufri wan nifaq to da ya zanto wannan shine tushensu ka'idarsu da ke gina aqidarsu akai sai suka zama kungiyoyi guda biyu qalat al-khawarij wal mu'tazila sai khawarijawa da mu'tazilawa kun san su su ma khawarijawa a gurin su duk mutumin da ya aikata saban Allah to ya kafirta dole mu'mini ya zanto baya saban Allah baya aikata kaba'ira da zarar ya aikata kabira aka same shi yayi ƙarya ko ya ci amana ko ya karya wata yarjejeniya da aka yi da shi to a gurinsu ya kafirta jininsa ya halitta kuma idan ya mutu zai shiga wuta ya zauna har abada tun da kafiri ne to wannan shine ra'ayin khawarij saboda su a gurinsu mu'mini ba zai ba zai ya aikata kabira ba ba za su haɗu ba mu'mini da kuma aikata kabira ba zai yiwu ba don haka in aka ga mutum yana aikata kaba'ira to a gurinsu ba mu'mini bane to su ma mu'tazila su ma irin yadda suke gani kenan wanda yake mumini ba zai aikata kabira ba ba zai zama mumini fasiki ba sai dai ya zama bi manzilati bi manzilatin bainal manzilataini a nan duniya kenan a nan duniya ba za a kira shi mumini ba kuma za a kira shi kafiri ba amma in aka je lahira to zai dawwama a wuta hukuncin sa hukuncin kafirai wanda suka mutu akan kafirci za su dawwama a wuta to shi ma haka zai dawwama a wuta saboda ka anan duniya suka sassauta masa hukunci ba su yi masa irin hukuncin da kawari suka yi masa ba su kawari tun anan duniya sun ba shi hukuncin kafirci don haka kafiri ne tantagariya a gurinsu dukkan wani hukunci da ya hau kafiri to ya hau kansa ba za a ci gadonsa ba ba zai ci gado ba ba zai aura ba ba za a mace ce ba za a aure ta ba dan kafira ce in ya mutu ba za a binne shi a makarantar musulmi ba in yana da mace musulma za a raba su duk dai wani hukunci da ke hawan kafiri alaƙarsa da musulmi to zai hausa a nan duniya a wajen khawarij a wajen mu'tazila su sun sassauta sun ce a nan duniya za mu yi masa hukunci irin na musulmi a zahiri za mu masa ɗaukan shi a matsayin musulmi a zahiri duk da ba za mu kira shi mumini ba za mu bashi da matarsa musulma in wani daga cikin ƴaƴansa ko wani ɗan uwansa ya rasu aka zo da bangalo za mu yadda a bashi haka nan idan ya nemi aure ba za a ce kafiri bane ka a bashi ba za mu ba za mu haramta auren ba haka nan idan da zai mutu za mu yadda a yi masa sallah kuma binne shi a makabartar musulmi to amma da zarar aka je lahira to mu a gurinmu dan wuta ne kuma zai shiga wuta ya zauna cikin ta har abada to wannan shi ne ra'ayin mu'tazila to shi yasa anan ya hade su saboda a can karshe suna hadewa da za su rabu anan wajen sassauta hukunci wajen bashi suna su ba su bashi sunan kafiri a nan duniya ba su mu'tazila amma su khawarij tun a nan duniya sun bashi sunan kafiri to amma kuma sun hade a can lahira da hukuncin ɗaya ne in ya shiga wuta babu zancen ya fita wannan ana maganar wanda ya aikata kabira wanda ya zina bai tuba ba ko ya sata ya mutu yana barawo ko ya zama makaryaci har ya mutu bai daina ba duk da wani aikin da aka ce kabira ce in ya mutu yana yi bai tuba ba to shine ake maganar sa suke maganar sa anan to shi yasa anan shi malam ya hade su su biyu yace qalatul khawarij wal mu'tazila قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان mumin tabbatar da cewa ayyuka suna daga cikin imani wato ayyuka da mutum zai yi masu kyau ko ya bar marasa kyau yana daga cikin imani faman tarakaha duk wanda ya bar ayyuka masu kyau sallah ko azumi ko gaskiya ko rukun amana faqad taraka ba'd al-iman to ya bar wani sashi na imani ya bar wani sashi na imani bai yi ba وإذا, وإذا زال بعضه زال جميعه to idan wani bangare na imaninsa ya tafi to duka imanin ya tafi su a wajensu imani dunkulallen abu ne guda ɗaya baya karɓar rarrabuwa ko karkasawa ba za a karkasa shi ba a ce imani ya ƙaru ko ya ragu wannan ba zai yiwu ba su a gurinsu wani abu ne curarre mulmulalle dunkulalle guda ɗaya ko dai kana da shi duka ko baka da shi duka in wani bangaren sa ya tafi to duka ya tafi sai muku har suna misali da goma al'ashara al'ashara goma in aka rage ɗaya to babu goma goma ta tafi ko rabi aka rage goma ta tafi to haka imaninsu yake in aka rage ɗaya to imanin ya tafi an fahimta to suka ce li'annal imani la ya taba'adu domin imani baya wato karkasuwa ya zama yana da yana da wani sashi a ce ga sashin imani ko kasan imani baya karkasuwa wala yakunu fil abdi imanun wa nifaqun ba zai yi a samu bawa mu'mini ba kuma yana da wata dabi'a ta munafici ba zai yi ba a gurin su fa yakunu ashabul zunubi mukhalladin fil nari to wannan shine daman sakamakon da suka hade akan sa da khawarij da mu'tazila suna ganin cewa dukkan masu laifi za su dawwama a wuta iz kana laysa ma'ahum min al-iman shay'un tunda imanin su gaba daya ya zirare da zarar aka ce ya aikata laifi to imanin sa ya tafi kenan gaba daya to in ko babu imani to babu shiga aljanna tunda ita aljanna ta mu'mine ne innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula amanu wa amilus salihati sauraka in ba imani ba aljanna to kuma sun hukunta masa cewa bai da imani gaba daya saboda haka suka ce zai tafi zai tafi wuta zai tafi wuta to wannan shine matsayar khawarij da mu'tazila game da mu'minai game da imani to wannan ita ce kungiya ta farko da yace lizalika sara hizbain to wannan shine al-hizb al-awwal al-hizb al-awwal su babu wani babu wani wani sassauci ko kadan wa qalat al-murji'ah to sai kuma murji'a murji'awa murji'a kamar da muka faɗa akwai murji'a gulatul murji'a waɗanda sun zurfafa da yawa waɗanda suke ganin wato sune al-jahmiya waɗanda suke ganin imani shine kawai sanin Allah in ka san Allah ka zama mu'mini akwai kuma wanda suke murji'atul fuqaha ko fuqaha'ul murji'a su kuma waɗannan basu basu faɗa haka ba sun ce aiki shi kansa yana da tasiri amma kuma ba za a lissafa shi daga cikin wato wani bangare na imani ba amma da yana tasiri idan mutum yayi laifi in yayi laifi to laifin nan nashi zai zai masa zai masa illa ranar gobe kiyama idan bai tuba ba to qalat al-murji'a muqtasidatuhum wa ghulatuhum kal jahmiyya murji'awa masu tsakatsakin ra'ayi da masu tsatsauran ra'ayi kamar jahmiyya kenan suka ce qad alimna anna ahli adh-dhunubi min ahli al-qiblati la yukhalladuna fi an-nar suka ce mu mun sani mun yarda cewa masu zai masu zunubi masu laifi a lahira ba za su dawoma a wuta ba bal yakhrujuna minha a a za su fita daga wuta kama tawatar bizalika kama tawatarat bizalika al-ahadith kamar da hadisi masu yawa suka zo akan haka hadisi masu yawa na Annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo da batun cewa wanda aka kai shi wuta saboda laifin da yake yi bayan wani lokaci za a fitar da shi daga wuta a kai shi aljanna gwargwadon imanin da yake cikin zuciyarsa ko da ko mun kankantarsa duk wanda yake da mu imani ko da daidai da ƙwayar zarra ce a cikin ransa a cikin zuciyarsa to ba zai dawoma a wuta ba Allah zai kona shi gwargwadon laifinsa sannan a fitar da shi zuwa ga ga aljanna hadisai da yawa sun zo akan wannan hadisan shafa'a duka suna suna tare da wannan abin duk hadisan da suka zo akan cewa za a yi ceto suwa za a ceta su ne masu laifi wanda suka yi laifi a cece su daga daga wuta ko daga shiga wuta ko bayan sun shiga a cece su zuwa ga aljanna to su murji'a sun ce mu mun yarda da wannan sabanin mu'tazila da khawari su ba su yarda da maganar ceto ba ba su yarda cewa akwai wani mai laifi da zai shiga wuta ba kuma daga ba a fitar da shi sai da da Allah ya ce khalidina fiha abada to za su ta zama a ciki har abada ba su yarda da cewa akwai ranar za a fitar da su ba suka ce wa alimna bil kitabi was sunnati su dai murji'a suka sake cewa mun sani ta hanyar littafi da sunna wato alqur'ani da sunna wa ijma'il ummati da kuma ijma'in a'imma wato limaman shari'a annahum laysu kuffara murtaddina waɗanda suke aikata saban Allah ba kafirai bane waɗanda suka yi ridda dan mutun yana aikata zina ba kafiri bane dan mutun yana sata ba za a ce da shi kafiri ba haka nan dan mutun makareci ne ba kafiri bane mai aikata babban laifi ne wanda zai iya kai shi ga shiga wuta idan bai tuba ba Allah subhanahu wataala zai babbaka shi da wuta a sakamakon wannan laifin amma ba za a ce masa kafiri ba ko murtaddi wannan shine abin da murji'a suke cewa mu mun gane ta hanyar alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna sun tabbatar da cewa waɗannan ba kafirai bane fa innal kitaba domin alqur'ani kad amara bi qat'i as-sariq ila bi qatlihi alqur'ani umarni yayi a yanke hannun wanda ya sata ba a kashe shi ba الله سبحانه وتعالى جاء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم الله جاء براو نمجي da mace ku yanke hannayensu bai ce barawo namiji da mace a kashe su ba wato abinda suke cewa da da murtaddai ne to ba za tsaya yanke hannu ba murtaddi wanda ya shiga musulunci ya fita kashe shi ake to alqur'ani bai ce a kashe shi ba haka nan wanda ya zina namiji ko mace wazani wazani yato wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kaga ba a ce a kashe su ba inda murtaddai ne ba za tsaya magana bulala ba mutum yayi rinda kaga ba ba maganar ba maganar a masa bulala sai dai a ce a kamo shi ai masa hukuncin murtaddi man baddala dinahu faqtulu to suka ce to duk wanda yana nuna ashe saban Allah wanda ba kafirci bane komin girmansa baya fidda mutum daga kafirci Allah cewa innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard kaga Allah bai ce a kashe su ba wanda suke tare hanya suna fashi ko suna yiwa hukumar wato ƙasa ta waye Allah bai ce a kama su a kashe su ba saboda sun yi ridda hukunci ya faɗa a kansu an yi ƙattalo a yusallabu a tuƙatta a idihim wa arjuluhum min khilaf ko a kashe su ko kuma a yanke musu hannaye da kafafuwa a tarnake ko kuma a kore su wato a kama su a ji a tsare su amma ba a ce kawai a ta kashe su ba inda riddar ce cewa za a kashe su to haka haka saka yi musu hujja cewa kaga ashe alqur'ani ya tabbatar mana da cewa aikin sabo ba ridda bane وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله هكذا وند يشاجيا sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ta nuna a masa bulala ba ta ce a kashe shi ba wanda ya sha giya shi aka yi masa bulala 40 sayyidina umar a lokacin sa da abin ya fara yawa ya ce to a mai da ita bulala 80 saboda ita 40 din da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne a matsayin ta'ziri da haka haka ya fahimta sai ce to a bai shi haddin sa haddin wato haddin haddin kazafi haddin kazafi wanda yawa wata mace ko wani namiji kazafi na lazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda to wanda suke yi wa mata katangagu kamammu kazafi jefe su da lalata sannan su kasa kawo shaidu hudu da ce to kuma su bulala 80 kaga bai ce a kashe su ba to duk waɗannan dalilai su suka sa murji'a suka gane cewa waccan fahimta ta khawarijawa da mu'tazilawa ba gaskiya ba daidai bace to sai suke cewa falau kana haula'i kuffaran murtaddin lawajaba qatluhum da waɗannan kafirai ne murtaddai to da yawa jaba a kashe su da bai kamata a ce kawai ai musu hukunci ai musu horo ba a kyale su وبهذا ظهر للمعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا فسوكو معتزلة يعني suka ji hujjojin murji'awa na cewa ba murtaddai bane kafirai a nan duniya sai suka ce a to wannan yake nuna mana kenan hukuncin da khawari suka yanke musu tun a nan duniya kafin aje lahira yana da rauni to sai suka ce to mun saba muku a nan duniya mu bar shi a musulminsa a yi mu'amala da shi kamar musulmi in an je lahira cin sai mu haɗu sauraka sai suka haɗe da su a lahira sai suka saba musu a duniya an gane to amma mai aka yi bacin ya ba kafa baya idan ka saba masa a nan cewa ka kyale shi amma a lahira in aka je can za ka tunkaɗa shi kin wuta har abada to mai aka yi kenan gara ka saba masa a nan ma gara a ce ka faɗi ra'ayin naka tun a nan ya san matakin da zai ɗauka in gyara zai iya gyara amma ka yi masa shigo shigo ba zai fi haka kai masa mu'amalar musulunci sai an je lahira kawai ka ce huzuhu fagulluhu ai baka kyauta masa ba sai yace wal khawarij la yatamassakuna bin as-sunnati illa bima fassara mujmalaha khawarij ba sa riko da sunna sai sunnar da take fassara abu hukunce-hukunce da suka zo a dunkule mujmalaha dinnan zabirin sai ne koma zuwa ga ahkam dan shine abin da ya gabata khawarijawa waɗanda kamar yadda mun sha magana akan su a sune waɗanda suka yi wa sayyidina ali da sauran sahabbai tawaye lokacin da aka aka yadda cewa a tsagaita yaki tsakanin mutanen iraki ƙarƙashin jagorancin Muawiya ta dan Abu Sufyan radiyallahu anhu da kuma mutanen afwan tsakanin mutanen Iraki ƙarƙashin jagorancin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da mutanen Sham ƙarƙashin jagorancin Muawiya ibn Abi Sufyan a Siffin shekara 30 da biyar bayan hijira afwan da takwas bayan hijira lokacin da aka nemi aka tsagaita a nemi a tsagaita yaki a samu su bangarori guda biyu daga kowane sashi su zo su zauna a duba me ya jawo wannan yakin kuma ya za a sulhunta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa game da ma'aurata biyu fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma sai to a samo daga can daga nan su zauna su duba abinda yake na sulhu sai a yi to a lokacin khawarijawa suka yi tawaye yawancin su akwai daga cikin su waɗanda da su aka yi aka yi wa abinda aka yi wa Usman ibn Affan na kisan gilla to ba sa son wannan yaki ya tsagaita ko a samu haɗin kai da mutanen Sham waɗanda suke rajin nemo jinin Sayyidina Usman radiyallahu anhu daga waɗanda suka kashe shi idan aka samu waɗannan bangarori biyu sun haɗa kai to za su yi ƙarfi su kuma kashin su zai bushe don haka sai suka bijirewa Sayyidina Ali suka ce ya yarda da hukuncin wani ba Allah ba wanda kuma la hukuma illa lillah ba wani hukunci sai na Allah don haka sai suka kafirta shi sai suka kafirta shi suka kafirta sayyidina Muawiya da mutanansa suka kafirta duk wani wanda ya goyi bayan wannan sulhu da za a yi suka ce an yarda da hukuncin da ba na Allah ba saboda haka abinda aka kamata kawai a ci gaba da fafata yaki a ai ta zubar da jini tsakanin musulmi da musulmi to daga nan shine mafarin bayyanar su wannan kungiya ta khawarijawa sauraka suka fito da tsatsauran ra'ayi duk wanda ya saba musu jinin sa ya halatta za su iya kashe duk wani wanda yake baya tare da su in sun ganka ma za su jarraba ka za su tambaye ka meye ra'ayinka game da waɗancan sahabban da suke faɗa idan ka faɗi kyakkyawar ra'ayi mai kyau a game da su to nan take za su kashe mutum sai dai da cewa kafirai ne azzalimai ne wajibi ne a yake su to a lokacin ne za su yi na'am da mutum haka suka koma bayan gari suka yi sansani daman kuma duk da makamansu a wancan lokacin kowa da makam kuma daman mayakan ne daga cikin fagen yaƙi suka fito to mun dai sha magana akan wannan ba sai mun maimaita ba to waɗannan khawarij kasancewar ga irin yadda suke kallon sahabbai musamman waɗanda suke raye a lokacin ba waɗanda suka riga gidan gaskiya ba suna musu kallon kafirai suna ganin sayyidina Ali da mutanansa da sahabban da suke tare da shi duk kafirai ne haka nan sayyidina Usman shi kansa suna ganin kafiri ne da waɗanda suka goyi bayan shi suna ganin sayyidina Muawiya da waɗanda suke tare da shi kuma duk kafirai ne to kaga ba ta yadda za a yi su karɓi hadisan su wanda dai ya kafarta sahabi ya karɓi kuma hadisinsa daga annabi saboda ba adali bane adali shi yake karɓar ruwaya daga wajensa kuma waɗannan duka kafirai ne kafiri ba a karɓar ruwaya sai yana cikin kafircinsa don haka kaga duk hadisan da za su zo daga sahabbai waɗanda suke ɓangaren ali ko suke ɓangaren mu'awiya ko waɗanda ba su shigo tafiyarsu ba tunda akwai waɗansu waɗanda ba sa nan ba sa nan ɗan tsakiya waɗanda suke cewa ba su yarda da faɗan batun farko to su ma tunda basu goyi bayan su ba su ma kafirai ne wanda zai yi saura kawai su su su kadai to kaga za su watsar da hadisai gaba daya illa hadisan sahabban da suka mutu kafin a zo lokacin shi ma kada a samu cikin marwaitan wani wanda zai shigo cikin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan shi ma za su watsar da ruwayarsa to wanda yasa suka ki wato suka suka tsanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisansa sai suka koma banda karatun alqur'ani ba abinda suke yi da ibada da ibada wannan shine asalin mazhabar khawarij kamar yadda ibnu taymiya yake cewa asalin mazhabar khawarij wa aslu mazhabil khawarij ittiba'ul qur'an wa ta'zimuhu abu qur'ani kawai a girmama qur'ani sannan sauran hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a ƙaryata shi shi yasa annabi cikin sifar su da ya faɗa kuma ta tabbata cewa yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi wa qira'atahu ma'a qira'atihi yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna da ibada ta fitar hankali annabi ya ce in kaga sallar ɗayan sai ka rena taka wato in kaga yadda suke kiyamul layli cikin dare kai sai ka rena kanka in kaga yadda suke azumi ba kakkautawa sai kare na kanka in kaga yadda suke zama su ta tilawa qur'ani ai ta komi sai kare na kanka amma yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum karatun qur'ani suke baya wuce makoshin su wato baya wuce wannan miryar da kake ji suna fitarwa amma baya zuwa zukatansu baya zuwa zukatansu ba ma sa fahimtar ma'anoninsa abinda suke karantawa ma ba sa ganewa da suna ganewa ba za su ɗauko ayoyin da suke wata magana su kwaba su a gurin da ba nan suke ba ce Allah ce inal hukmu illa lillah ba wani hukunci sai na Allah don haka sayyidina Abubakar sayyidina Ali da sayyidina Muawiya sun kafirta saboda sun yarda wasu mutane su yi hukunci tare da alqur'ani yake cewa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha suwaye hakaman min ahlihi alqur'ani ne ko kuwa mutane ne mutane ne amma saboda ba a gane alqur'ani kawai karanta shi ake sai ai ta ragamza gashi alqur'ani kuma yana bada amsa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum faman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'mi yahkumu bihi zawa adlin minkum suwaye za su yi hukuncin zawa adlin minkum yahkum gashi alquran da suke karanta amma sun je sun ce inal hukmu illa lillah dan haka sun kafirta to duk wanda zai rike aqidar qalaqatu haka zaka same shi alqur'anin yana gaban sa yana takama da hadda alqur'anin amma la yujawizu hanajirahu ba wuce makoshi a cikin alqur'anin akwai ansar abin da yake tambaya amma kuma yana ne ta rigima da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutane hukunci yace suna ta shan wahala suna kaza suna kaza to shine anan malam yace wal khawarij la yatamassakuna min as-sunnati illa bima fassara mujmalaha inda suka dara in kalakatu yan su khawarij kamar da muka ce su asalin mazhabar su jahilci ne ba wai rashin wato tsoron Allah ba suna da takawa shi yasa annabi ya sifanta su da yawan sallah da yawan azumi ba su yadda su yi ƙarya ba saboda ƙarya a gurin su kafirci ce shi yasa za ka ga a cikin ruwayar sunna ɗan sunna za ka samu wasu daga cikin khawarij arwato hadisai ta hanyar su kamar Ibrahim ibn Hibban ruwayar sa tana cikin Sahih al-Bukhari kitabul libas tare da cewa ra's min ru'us al-khawarij ɗaya ne daga cikin shugabannin su amma saboda malamai sun yarda cewa waɗannan suna da suna da addinin da yake hada musu ƙarya ba su ƙarya ba illa iyaka jahilci da ya bebeye su shi ya jefa su cikin komar bid'ar da suke ciki amma ba wai zandaka ba kamar bid'ar rawafid bid'ar shi'a ta wannan bid'a ce ta zandaka munafici ne tsabarsa ya jefa su cikin bid'ancin su to shi ne yace la la yatamassakuna min as-sunnati illa bima fassara mujmalaha ay mujmal al-ahkam ko mujmal al-shari'a saboda haka suna daukan sunna wacce take mujmala abin da sunna da take fassara mujmalin qur'ani kamar Allah ya ce aqimus salata wa atuz zakat sunna ta zo ta bayyana ya ake sallah ake zakka da adadodin adadin raka'o'in sallah da wuraren da ake tasbihi da wurin da ake ruku'u da wurin da ake dagowa da adadin sujjada da duk abin da ya shafi juz'iyatus salah suna yadda da wannan sunna suna aiki da ita hakanan sunna da ta yi bayanin ga ake zakka abinda ake fitarwa zakka da abinda za a fitar gurgurdan abinda za a fitar da lokacin fitarwar duk sunna ta yi bayanin wannan duk sun yarda da wannan abinda ya shafi aikin haji Allah ya ce a cika shi aikin haji da umara sunna ita ta yi bayanin yadda ake daukan haji da iramin haji inda za a yi irami da aka je tawafi za a yi zagaye nawa ne daga ina za a fara ina za a kare duk sunna ita ta yi wannan bayanin Allah ta yi fal ya tsawafu bil baitul atiq amma Allah bai ce ga adadin dawafin da zaka yi ba dan kala kato ban san nawa yake ba in yaje ta ina yake farawa ta ina yake saukewa tunda ya ce alqur'ani zalla annabi shi yayi bakwai aka ga bakwai ake yin bakwai haka nan sa'ayi shi ma wala junaha alai an yatawafa bihima إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهم أن يطوف بهما saboda haka alqur'ani ya ce aje dawafi tsakanin safa da marwa amma bai faɗi nawa za a yi ba ta ina za a fara ta ina za a ƙare to kaga sunna ita ta yi bayanin wannan sannan da sauran ayyukan aikin hajji da za a je a yi na zuwa mina na zuwa arfa da abin da za a yi arfa da dawowa muzdalifa da kwanan muzdalifa da zuwa mina da kwanakin da za a mina misalla ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat sunna ita ta bayyana ayyamul ma'dudat sunna ayyamut tashrik alqur'ani ba inda zaka ga bayanin ayyamul ma'dudat haka nan inda Allah ce wa azzin fi nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat ga kuwa ga ayyamin ma'ludat ga kuma ayyamin ma'lumat duk sunna ita ta bayyana wannan al-ayyamul ma'lumat sune wannan da muke ciki sune wannan goma sune ayyamul ma'lumat ayyamul ma'dudat sune 11 12 13 duk a sunna muka fahimci wannan wanda duk yake dan tatsine ban sai na zai samu to shi ne ce duna ma khalafa zahirar Qur'an to duk waɗancan sunnoni khawarij sun yarda da su kaga khawarij ba za ka in ka ce da dan khawarij dan dan kalaka to ka cuce shi wallahi sai kun yi shari'a da shi gaban Allah duk wancan barna da khawarij suke yi ba su kai kalaka to ba barnar su ba ta kai ta dan kalaka to ba duna ma khalafa zahirar Qur'ani indahum banda abinda su suke ganin ya saba wa zahirin alqur'ani sunnar da su a gurin su shi yasa ce indahum ba wai inda ulama ko inda musulmi ba indahum su a gurin su suna ga wannan hadisin ya saba wani zahirin alqur'ani to shine yace fala yarjubuna zani basu yadda mazinaci mai aure su jefe shi ba saboda sun ce alqur'ani cewa az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda suka ce az-zaniyatu waz-zani anan ba bambance da mai aure da mara aure ba kawai cewa akai mai zina namiji da mace ko mace da namiji ayi musu bulala 100 suka ce don haka babu dalilin da zai sa a jefe wani dan yana da aure suna ga hadisan da suka zo hadisai ne mutawatirai hadis ahadithur rajul ba hadisi ne ma zaka ce ko ɗaiɗai kun muta akwai hadisai da yawa a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Ubadah ibn abin nan Ubadah ibn Samit hadisin Anas hadisin wai suna nan da dama sannan Umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe mu ma mun jefe wa rajamna ba'dahu abu ne da aikin aikin khulafa duka ya gudana akan sa sannan duka a'immatul muslimina suka suka yi ijma'i akan sa kama suna cewa tunda alqur'ani bai nuna haka ba ba za su yi ba wala yarawna lis-sariqati nisaban suna ganin wato sata ba ta da nisabi wato idan mutum yayi sata kadan ko da yawa duka yanke hannunsa za yi ko mun kankantar abin ko mun ko ko ne da fiyawo wutan kaji wani yazo ya dauke to kawai a kama shi a gutsire hannunsa saboda yayi sata ba ruwansu da satar naira biyar yayi ko ta naira dubu ɗari biyar duk ɗaya ne ko ta naira miliyan biyar su dai sata sata ce kawai dan barayin takalman nan da ake kama duk yanke musu hannu zai da wanda ya sace silifa da wanda ya sace ɗan ɗari biyu saboda duk sunansu sata sun ce kawai Allah ta yi wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma duk wanda aka kira shi barawo to kawai an kiyaninsa tare da cewa hadisi sun tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ba a yanke hannu sai idan ya kai rubu dinar sai ya kai rubu dinar cha la yuqta'u fi la yuqta'u as-sariqu fi ma duna rubu fi ma duna rubu dinar illa fi rubu dinarin fasa'ida kamar da cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin Bukhari da Muslim da hadisin Ibn Umar radiyallahu anhu a hadisin Anas cewa ba a yanke mutum hannu illa fi rubu dinarin fasa'ida ko illa fi thamani mijin thalathati dirahim thamani mijan mijan shine garkuwa ta mayaki wanda a lokacin ana sai da ita a zamanin annabi dirhami uku dirhami uku shine rubu'u dinar dinari a zamanin annabi dirhami 12 saboda haka ko wanda ya saci rubu'in dinari ko dirhami dirhami uku dirhami uku din nan abin nan rubu'u dinar din nan alisafin da yanzu yake fita wajen 180 da wani abu ne to kaga wani ya saci silifa na naira 200 hawarij ya ce a yanke masa hannu kaga akwai akwai abin nan to su su su a gurinsu babu nisabi sarika ba ta da nisabi to amma wannan ma a tarihin khawarij ba duka khawarij bane suke da wannan ra'ayi al-azariqa daga cikin su su ne suka yi inkarin rajul al-azariqa mabiya al-azraq ibn nafi wa nafi ibn al-azraq afwan nafi ibn al-azraq su ne suke da wannan wannan ra'ayin a cikin azarika abin a cikin khawarij su waɗannan al'azarika suna da yawa suna da yawa ko lokacin da suka yi tawaye sun haura su dubu ashirin kuma su ne aka yi ta fafatawa da su aka yi ta yaƙarsu an daɗe ana yaƙi da su suna yin nasara sai a lokacin almuhallab ibn abi sufra shi ne fara ragargazar su har aka yi ta kakkashe shugabanninsu idan mutum ya duba littafin al-Baghdadi Abdul Qahir al-Baghdadi al-farq bain al-firq shafi na 64 zai ga yadda waɗannan khawarij akai ta fama da su zai ga kuma wannan ra'ayi na cewa su ne suke ganin cewa babu babu nisabi babu rajmu babu kuma nisabi a cikin a cikin sata amma daga cikin khawarij akwai as-sufriya su sun saba musu mabiya abin nan Ziyad ibn al-Asfar su sun saba musu akan wannan ra'ayi duk da cewa su ma khawarij ne haka nan daga cikin masu wannan ra'ayi na azarika akwai akwai an-najdiya ko an-najdat da kuma al-ibadiyya masu mahukunta kasar Yaman a yanzu idan aka duba littafin al-milal wan nihal na Shahrastani shafi mujalladin shafi na 137 za a ga za a ga wannan a majmu'ul fatawa ibn taymiya yayi bayanin wannan gabar da yake mana magana ta anan majmu'ul fatawa na 19 ibn taymiya yake cewa wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tufassiru al-qur'ana كما فسرت أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها yake cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana fassara mana alqur'ani kamar yadda ta fassara mana adadin salloli salloli biyar da kuma gurgurdan yadda ake karatu a cikin sallolin sunna ita ta bayyana cewa karatun fatiha rukuni ne a sallah ba alqur'ani ba alqur'ani Allah bai faɗi cewa karanta fatiha rukuni ne a cikin sallah ba a bisa addinin dan kalakatu ko ba karanta fatiha ba sallarka tayi a gurin sa amma a gurin musulmi sai an karanta fatiha la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab haka yazo a cikin hadisin ubadatul musallit haka sunna ita ta bayyana kuma sunna ita take bayyana ta bayyana inda ake bayyana karatu da inda ake koyewa alqur'ani bai bayyana inda zaka yi karatu ba da inda zaka koye bai bayyana haka ba kamar yadda ita ta bayyana abubuwan da ake wa zakka da gwargwadon abin da zaka fitar daga kowane abin zakkanka Allah subhanahu wataala da ya faɗa zakkar zakkar da ya magana akan abin nan ya faɗi lokacin da za a fitar ita ita ce zakkar zakkar amfanin gona cewa atu haqqahu yawma hasadi to amma bai faɗi nawa zaka bayar a ciki ba Qur'ani bai ce ga abin ga gwargwadon abin da zaka sunna ita ta ce idan noman damana ne ka bada ushiri gaba da ɗaya bisa goma na abin da ka noma idan kuma noman rani ne ka ba da nisful ushri wato ka ba da ɗaya bisa ashirin na abin da ka noma sunna ita ta yi mana bayanin gwargwadon abin da za ka bayar amma alƙur'ani kawai cewa ka fidda haƙƙinsa me za ka fitar to kaga shi ɗan ƙalaƙa to sai dai shi ya maka bayanin da kansa sai ka saurari nashi bayanin to malam alƙur'ani zalla wa atu haqqahu yawma hasadihi Allah ya ce mu ba da haƙƙinsa ya za mu bayar kawai in ya duba yana maka yana maka wayo ya faɗi da yawa in kuma yana ɗan shayinka ya ɗan faɗi kaɗan shi yanzu shi ya karɓi bayanin ai matsalar kenan wato tun da aka kwace wa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin da tubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wal alam yatafakkaru Allah ne ya ce wa annabi kai wa mutane bayani aka kwace matsayin da to wanda ya kwace din karshe shi zai zauna ya ta bayanin kuma da kansa ko ka yadda da bayanan da manzo Allah zai yi shine duk al'umma musulmi suka yadda da shi tun daga kan sahabbai har zuwa yau har gobe ko kuma a'a ka tafi dan kalakato ne zai maka tabargazarsa to shine yace wa kama fassarat almanasik kamar yadda sunna ta fassara almanasik wato yadda ake aikin hajji kamar yadda muka yi bayani wa qadara at-tawaf bil bayt tayi bayanin gurgurdan zagayen da zaka yi a ɗakin Ka'aba wasa'i da wanda zaka yi a sa'i duk sunna ita bayyana wannan waramil jimari da yadda zaka yi jifa sunna ce ta zo da wannan shi dan kalakatu yace ba jifa saboda ba a ganin shedan tunda ba a ganin shi zaka wa ake jifa dan me ba za a tattare tare a kashe shi ba a sa masa igwa ayi wa ayi ka jama'a ku ci shi kansa a sunna ce ake ramyul jimar jamra ake cewa ba ba rame shedan ba mutane suke fassara da cewa jifan shedan to shi ya zaci a sunnan ma cewa ake jifan shedan annabi yana cewa inna ma shuri'a inna ma shuri'a rabiul jimal li iqamati dhikrillah an shar'anta shi ne dan a tsayar da ambatan Allah dan a tsayar da ambatan Allah kamar sa'ayi sa'ayi da ake asali ba ba daga sa'ayin da abin nan tayi ba hajar daga nan aka shar'anta sa'i me kake zuwa ka gano in ka hau can dutse in ka hau kan me kake ganowa kawai dan karai ambatan Allah a wajen dawafi akwai ram da ake dan sassarfa da ake dawafin kudumi shi ma wannan zai kamata zikirin Allah ana tuna wani abu da ya faru na ambatan Allah a gurin shi yasa duka aikin hajji yake cike da ambatan Allah tun daga farkonsa za ka fara talbiya duk ko ina za ka ji an ce wazkurullaha wazkurullaha wazkurullaha kama hadakum in kuntum min qablihi min adh-dhalin thumma afidu min haythu afada an-nas astaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim wa idha afadtum min arafat wa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra sannan aka lakta wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa adhin fi an-nas bil hajji يأتوك رجال وعلى كل دامر يأتين من كل فج أمين ليشهدوا منافعهم ويذكروا اسم الله haka in kai ta tafiya za ka yi taga ayoyin ambatan Allah ambatan Allah to shi ma jifan saboda wannan ne ba wai shaidan da yake tsaye ana jifan shi ba mahaukaci ba inda sunna ta zo da wannan jahilai su suke cewa jifan shaidan amma in ka je ma ramiyul jamarat ake jefa yan yan tsakukuwa yan jamarat suna yan tsakukuwa Allah sai Allah sai wato da matsala haka kawai wasu jahilai ce su saro muku aiki na ba gaira ba dalili yanzu ba dan wannan jahilcin ba ba sai tilimin yi nisa ba amma shirme shirman banza saboda mahaukata akwai mahaukata suna nan kewaye da su su abin birge su yake Allah ya sauke ماله يجي ونحو ذلك وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها إتوانا السنة إذا انت تبت واجبي دم مسلمي سنة اتفاقي أكن, أكن أيكي لإتاء وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن أما لك تكون سنة سأقوي أبنا ونزيزة يا سابع ظاهرا القرآن وزيادة عليه قوة قارين يزول أكن القرآن كالسنة المفسرة لنساب السرقة kamar sunna da ta fassara abinda mutum gurgurdan abinda mutum zai sata a yanke masa hannu wal mujibati li rajmi zani al muhsan ko sunna da tazo akan cewa idan mutum yayi aure ko ya taba aure yayi zina a jefe shi fa hadhihi sunnatu aidan mimma yajibu ittiba'u inda sahabati wat tabi'in lahum wa sa'ir tawa'if al muslimina ita ma wannan sunnan wajibi ne a bita haka yake a gurin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka da sauran duka ƙungiyoyin musulmi illa man naza fi zalika sai dai wanda ya ja da wannan min al khawarij al marikina daga cikin khawarijawa su kansu ba duka ba wasu daga ciki al azarika al najdat da al ibadiyya alladhina qala qala fihim an nabiy sallallahu alaihi wasallama bada nabi ya fada kamar da su ya hakiru ahadukum salatahu ma salati wa siyamahu ma siyamihim وقراءته ما قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ثم أبايا كم مني مغنغنو sosai kusan darussa muka yi akan khawarij ga wanda ba su ji ba su koma baya su ji wannan abubuwan da muke ta fama da su na kashe-kashe da sunan addini ai ta saba mabame da sauransu duk daga wannan suka samu asali daga nan shine tushen su domin sai idan ka hukunta wa kowa kafirci sannan zaka ji dadin kashe shi ba haka ba kana kashe shi zuciyarka za ta yi ta baka cewa ka kashe dan uwanka musulmi amma in ka ce kafiri ne mushriki ne masallacin da yake magana da shi da coci duk daya to kaga sai ka samu sauki lokacin da mutum yake sa ba ma ba mai a masallaci sai ji ba bambanci da ya je ya sa shi a wani guri da ba musulmi duk daya yake dauka da musulunci kuma ya hana ka kashe ma wanda ba musulmi ba haka kawai annabi cewa in kuka fita yaki kaf ku saki ku taba arrahi fi samati mai ibadar da yake cikin wato ibada na na yahude ko ba nasare da yake cikin ɗakin bautarsa kaf ku taba shi sauraka bai yarda kama taba wani mai wani addini bare kuma wanda yake addinin musulunci ba a yarda ba saboda haka duk wannan ya samu asali ne daga su khawarij da yanzu muke karanta adabiyat din su wannan gabar duk da lokaci yayi amma insha Allah a karatu na gaba za mu ƙara magana akan ta abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh